الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam alhafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albaniyu rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin matashiyar magana wanda malam ya tattauna akan alƙiyamu ilar raka'ati thalithati thumma rabi'a wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga matashiyar magana alƙunutu fi salawatil khamsi linnazilati wato yin addu'a a cikin salloli na lokuta guda biyar al-zuhur la'asar magariba isha'i as-subahi linnazilati wato saboda wata matsala da ta faru saboda wata nazila wato wani yanayi da bayin Allah musulmai suka shiga suna cikin wani hali na kakanuka yi to a yi addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke wannan yanayin da ake ciki ya zo da yanayi na aminci na zaman lafiya na yalwa to wannan babu laifi a yi alkunutu a cikin sallolin nan guda biyar ga baki da yanzu misali yanayin da ‘yan uwan musulmai na ƙasar falasɗin to suke ta kokuwa da waɗanda suke yahudawa kuma ana ta karkashewa musulmai to babu laifi a yi ta addu'a a cikin sallah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawa musulmai ɗoki ya ba su nasara akan abokana a dawarsu waɗanda suka hana su wali suka takura musu dare da rana وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد غنتا في الركعة الآخرة بعد الركوع الباني الله تعالى يجيك أنسى درهما يجي مايكي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي إذن ينا نفن زي مغنير الدعاء غواني دقا چكين فان أررو واني دقا چكين باين الله wanda ya dami musulmai da musulunci ya takura wa musulmai da musulunci to idan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nufin zai mai mugunyar addu'a au ya du'uwa li ahadin ko kuma yana nufin zai yi addu'a ta alkhairi ga wani daga cikin musulmai wani daga cikin musulmai ko waɗansu daga cikin musulmai wato suna cikin wani yanayi na halin kakanikayi suna buƙatar ɗauki daga Allah tabaraka wa ta'ala to idan ma'aike alaihi salatu wasalamu zai yi addu'a ta alkhairi ta neman ɗauki ga shi wannan musulmi ɗin ko ga su waɗannan musulmai ɗin to zanata firra ka'atil akhir akhira ma'aike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin addu'a a raka'a ta ƙarshe ba'adar ruku'i bayan ya ɗago daga ruku'u wato wannan idan arada an yad'uwa ala ahadin idan da'a ta yi ta'addi da ala wato tufidu du'a alhalak addu'a ta halaka ita ce idan ta yi ta'addi da ala mun gane da kyau da'autu ala fulanin ya sha bambam da'autu da da'autu li fulanin lokacin da ka ce da auto ala fulani na yi wa wane mugunyar addu'a na yi wa wane addu'a ta tsinuwa ta la'anta ta Allah ya nesantar da shi daga rahamarsa amma lokacin da ka ce da auto li fulani na yi wa wane addu'a ta alkhairi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya yi masa gafara mun gane da kyau ya sa za mu ji wajen addu'a za ka ce udu'u li akhiku ku yi addu'a ta alkhairi ga ɗan uwanku amma ud'u ala aduwikum ku yi addu'a ta tsinuwa da addu'a ta wato azaba ga waɗanda suke makiyan musulunci ne duk wani makiyin musulunci Allah ya ruguza shi Allah kada ya bashi nasara akan musulunci mun gane to ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin alkunutu a raka ta ƙarshe idan ya ɗago kansa daga ruku'u bayan wato ya gama ruku'u a raka ta ƙarshe kenan idan ya ce sami Allahu liman hamida wato Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi yaban dukkan wanda ya yabe shi dukkan wanda ya yaba Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ta'ala ya amshi wannan yabo sami'a tana dawa da ma'anar ji tana ɗaukan ma'anar kuma ajaba mun gane da kyau Allah ta'ala Allah ya ce innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a lalle haƙiƙa kai mai amsa addu'a ne ta bayi kana jin addu'ar kuma kana amsa ta mun gane to Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa yaban dukkan wanda ya yabe shi Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah yabo gare ka yake kai kadai kai ne ka cancanci yabo walahul hamdu fil ula wal akhirah wato yabo na Allah tabaraka wa ta'ala ne a wannan gida na duniya sannan kuma yabo na Allah tabaraka wa ta'ala ne a gida na karshe ita ce lahira wato wani hadithi ne na abu huraira wanda al'imamun bukhari da al'imamun muslim sun fitar da shi a cikin littafinsu abu huraira ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan arada an ya du'uwa ala ahadin au ya du'uwa li ahadin wa na taba'adar ruku'i wa fi ruwayatin idan rafa ra'asahu min raka'atil akhira idan kala sami allahu liman hamida wato ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yana yin wannan yana yin addu'a wa kana yajharu bi du'aihi maiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana bayyanawa da wannan addu'a shi yasa al-qunutu ta annawazil wato ko a sallar az-zuhr ko al-asr za a yi ta za a bayyana ta ne lokacin da limam ya dago daga ruku'u na raka'a ta karshe to idan zai yi addu'ar ba zai yi addu'ar a asirce ba zai yi ta a bayyane ma mu suna jin abin da yake faɗa su kuma su dinga cewa amin su dinga cewa Allah ya amsa gane wa yarfa'u yadayhi sannan kuma hakanan limami yana daga hannayensa a lokacin da yake wannan addu'a din kamar yadda su ma mamu a lokacin da limami yake addu'a suna cewa amin su ma suna daga hannayensu to amma bayan an gama limami ya shafa hannu a huska wannan bai tabbata ba mun gane za mu ga cewa albani yayi magana a ƙasa ya ce ahmad wa dabarani bi sanadin sahihi wato imamu ahmad da abul qasim al-dabarani suka fitar da wannan wato hadisi na wayar fa'u yadaihi da sanadi wanda yake ingantacce wa hadha madhhabu ahmad wa ishaq wato wannan ita ce madhaba ta al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jamaa sannan kuma ita ce matafiya ta ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ابن مخلد ابن إبراهيم ابن عبد الله الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية أنه يرفع يديه في القنوت وتحقيق الإمام ينا دغا هنا ينسى غدابي a lokacin da yake cikin alqunutu ta annawazil kama fil masail lil mirwazi kama yadda yake cikin littafin al masail na al imam al mirwazi wa amma masuhul wajhi bihima wato amma shafa huska da hannaye guda biyu bayan an gama addu'a a cikin alqunutu falam yarid fi hadha almawdi to albani yace ba wani nasi wanda yazo a wannan guri na cewa ana daga hannaye ana shafa hannaye a huska bayan an gama addu'ar nan fa huwa bid'atun yin hakan din abu ne wanda yake sabo a cikin addini na musulunci wanda addini bai goyi da bayansa ba wa amma kharijus salati hakanan yin addu'a bayan an gama addu'a a shafa huska a wajen sallah a wajen sallah bayan an gama addu'a a shafa huska a wajen sallah falam ya siha shi ma ba wani hadisi wanda ya inganta wa kullu ma ruwiya fi dhalika da'ifun wato dukkan abin da aka rawaito cikin wannan mas'ala din ta abin da ya shafi shafa huska bayan an gama addu'a yana da kai rauni wa ba'dahu ashaddu min ba'din ashaddu da'fan min ba'd wato sashi ya fi tsananin rauni daga sashi wani yana da kwai rauni wani kuma ya fi tsananin rauni kama haƙaƙtuhu fi da'ifi abi dawud kamar yadda na tabbatar da hakan din cikin littafin da'ifu abi dawud da kuma al-ahadithu as-sahiha wato silsilatul ahadithi as-sahiha walidhalika qala al-izz ibn abd salam wato saboda haka ne ma izzuddin ibn abd salam wanda ake mai lakabi da sultanul ulama ya faɗa fi ba'd fatawihi a shashe daga cikin fatawoyinsa yace la yaf'aluhu illa al-juhalu ba wanda yake shafa fuska bayan ya yi addu'a ba ce dai wanda bai fahimci hukuncinta ba addini. Ban gane? Na'am, wa yi aminu man khalfahu, sannan kuma waɗanda suke sallah a bayan limami suna cewa amin a lokacin da shi limami ɗin yake addu'a da. Na'am, wa kana ya ƙunutu fi salawati da hamsi kulliha, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kasance yana yin addu'a ta alkhairi ga musulmai a cikin sallolin nan na lokuta guda biyar ga baki ɗansu wato wannan athar ne na abdullahi dan abbas kamar yadda al'imamu abu dawud ya fitar da shi abdullahi dan abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a tsanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharar mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghrib wal isha wa salati subhi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi al'unutu tsawon wata guda cikakke rana na bin rana sai da aka ɗauki wata guda yana yin al'unutu a azuhur da la'asar da magriba da isha da sallar asubai mun gane da kyau asar ɗin yana cikin sunan abi dawud lakin na huka na la ya ƙanutu fiha illa idza da ali ƙaumin au da'a ala ƙaumin wato sai dai cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance baya yin alkunutu a cikin sallolin nan guda biyar face sai in zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin musulmai waɗansu daga cikin musulmai suna cikin yanayi na kunci waɗansu arnawa sun sayo su gaba to yana yi musu addu'a ta alkhairi Allah ya tsamar da su daga hannun wannan arnawa yanayin da suke ciki na kunci Allah ya tsamar da su auda'a ala qaumin ko kuma zai yi mugunyar addu'a ga waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke fanɗararru, waɗanda suka cutar da musulunci suka cutar da musulmai a wannan lokacin ma yake alayhi salatu wassalam sai ya musu mugunyar addu'a farubba ma qala wato so da dama ma zaka ji ma yake alayhi salatu wassalam ya faɗa cikin addu'arsa wace Allahumma anjil walid ibn al-walid ya Allah ka samar da al-walid ibn al-walid daga hannun arnawa waɗanda suke cutar da su a garin maka wa salama ta bane hisham da kuma salama ibn hisham ya Allah shi ma ka tsamar da shi daga hannun waɗanda suke cutar da shi wa ayyash bane abi rabi'a da ayyash ibn abi rabi'a wato a cikin wata riwaya manzo Allah ce wal mustada'afin min al mu'minin ya Allah ka tsamar dukkan waɗanda suke ababen raunanawa ne daga cikin mu'mini saboda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hijira daga maka ya tafi madina a lokacin maka ta kama wuta game da musulmai duk wani musulmi gallaza mushi ake a maka ana cutar da shi ana musguna mushi sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi addu'a ga waɗanda suke musulmai ne wanda kuma ake takura musu wanda an matse musu lamba wanda akwai alwalid ibn walid da salama ibn isham da ayyash ibn abi rabi'a wanda su musguna wasu ta ɗara sauran musguna wadda ake yi wa sauran sabai sai mazala ce Allah ka tsamar da waɗannan guda uku daga hannayen waɗanda suke musguna musu suke cutar da su sai ko mazala ya ce Allahun mashdud waɓa'ataka alamudar ya Allah ka tsananta damƙarka da kamunka a kan ƙabilar mudar saboda mudar a lokacin su ne waɗanda suke musgunawa wato sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce Allah ka tsananta damkarka akan kabilar mudar waj'alha sinin ka sin yusuf ya Allah ka saka musu shekaru na fari irin shekaru guda bakwai wanda ɗaya na bin ɗaya na fari da aka yi a zamanin annabi yusuf alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ce thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinu wato sannan kuma za a samu shekaru guda bakwai masu tsanani wanda da gafari ga rashin ruwa ga rashin abinci za a je a yi shuka ɗin a yi ruwa ɗan kaɗan shuka ɗin ta huto sai ta kama kuma ta mutu sannan kuma abincin ya kare a cinye illa dalila mai matu su nuna face dai ɗan kaɗan daga cikin wanda aka taskance shi aka ɓoye shi wanda aka ajiye shi iya wannan za a samu kuma za ce Allah irin damkar da kai a wancan lokacin shekaru na fari guda bakwai ɗaya na bin ɗaya Allah su ma mudar saboda wannan takurawa bayan ka mumine da suke saboda suna ganin cewa su mawadata ne suna jin su a ƙoshe ne cikin su a ƙoshe shi yasa ma suke kallon waɗansu amma lokacin da ya zamanto wancan yunwar kanshi ta dame shi wancan yunwar kanshi ta dame shi wancan yunwar kanshi ta dame shi yaushe suka samu damar da za su zo su zauna har su yi shawara su cutawa wani to Allah ka tsananta damƙarka a kansu gane Allahumma la'an bani lihyan wa ri'lan wa zakwan wa usayyata asatillahu wa rasulullah ya Allah ka la'anci waɗannan kabilu guda hudu ka la'anci banu lihyan wato banu lihyan wato wani fami ne na larabawa wanda sun yi wa sahabban ma'aiki alaihi salatu wasalamu ta'addanci da ri'ilan wa zakwan da fami din zakwan wa usayyata da usayya asatillah wa rasula wato waɗannan fami guda hudu sun saba Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wato kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan ƙabilar wato waɗannan fami ɗin guda hudu banu lahayan da ri'ilun da zakwan da usayya suka zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam suka mai roman baka suka ce musu sun musulunta sannan kuma 'yan ƙabilunsu ga baki ɗaya sun musulunta suna da yawa buƙatar da suke nema a wajen ma'aiki alfarmar da suke buƙata a yi musu shine a ba su zarata wanda suka fahimci alkur'ani suka fahimci sunna su je su karantar da mutanen su can ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ɗauki mutum saba'in zarata wanda ana sai ce kunna nusannihim alqurra abinda muke ce musu alqurra'u muke ce musu saboda sun san alkur'ani sannan kuma sun san sunna ta ma'aiki manzala ce ba za a ba su tagaja tagaja ba cikin malaman ba malaman da suka kai malamai 'yan ajin alajikanmu za a ɗauka a basu aka ɗauki mutum saba'in aka basu ashe su kuma zagon ƙasa ne suke wa musulunci suna fita da su bayan sun tafi wani guri ana ce da shi biyu ba'una sai suka yi musu yaudara sai suka kashe su gaba ki ɗaya mutum saba'in ɗin nan duka wanda sun haddace alkur'ani a waɗansu sun haddace kaso mafi tsoka cikin alkur'ani sannan kuma sun fahimci sunna ta ma'aiki to jin labari da ya iso wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu cewa waɗannan wanda suka zo suka yi maka daɗin zance suka yi maka roman baka ga abin da suka aikata waɗannan mutane naka ga baki ɗaya jama'ar kamatun saba'in duka an kashe su to jin bacin rai da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya yi na cewa wannan abin da aka mishi bai kamata ya kyale haka ba to sai mugunyar addu'a a kansu Allah kala'anci banu lahayan da ri'il da zakwan da usayya wanda sun saba wa Allah da manzanshi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar an ba su mutane da zimmar su je su karantar da su addini suka yi yaudara suka kashe waɗannan mutanen wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wannan hadisin Allahumma anjil walid ibn al-walid hadisi ne na Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim wancan kuma hadisi ne na Anas bin Malik kun gane da kyau sannan kuma akwai Allahumma al'an bani lahyan ورعلا وذكوان وسيط أصو الله ورسوله wanda shi kuma hadithin khufaf ibn shima'il al-ghifari ne wanda yana cikin sayyid muslim shi ma thumma kana yaqulu idha faragha min al-qunut sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada idan ya gama al-qunutu yana cewa Allahu akbar fa yasjudu sai kuma ya tafi ya sujada kun gane da kyau to wannan ita ce wato alƙunutu ta nawazi na haka na har yanzu abin yana nan idan har wata wato munasaba ta zo ta babu laifi ayyar kunutu irin yanayin da aka shiga na baya lokacin da ya zamanto abokanan adawa suna ta kawo hari da sauransu to a yi ta addu'a Allah ta baraka wa ta'ala ya mayar da makircinsu a kansu, ƙasarmu Allah ta'ala ya kare ta daga makircin makirai duk wani wanda yake nufin zagon ƙasa da ƙasarmu Allah ta baraka wa ta'ala kada ya ba shi dama. Sannan kuma rundunarmu, sojojinmu na musulmai ba na ƙasa ba ma na sauran ƙasashen musulmai gabaki ɗaya Allah ya ɗora su akan abokan adawarsu Allah ta'ala ya ba su nasara waɗanda suka rasu cikinsu Allah ya amshi shahadarsu mun gane da kyau za mu ga cewa wannan a shekara ɗaya da wani abu da suka wuce na baya lokacin da ya zama to an yi kudeta ɗin nan da ga akwai wato ban tsoro daga ɓangarori da dama wanda suna zawa cewa za a yi kaza za a yi kaza to amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kare ƙasar shi da kuma bayan shi daga wannan fitintunu din mun gane wanda ai ba ƙarfin mu bane wato Allah tabaraka wa ta'ala ne wato ya jagoranci tafiyar sai ya zama to Allah ya kare mu daga sharrin su waɗannan waɗanda suke nufin ƙasashen namu da sharri gane za a kulla za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin alqunutu fil witr sai kuma yin alqunutu a cikin witri witri ita ce raka'a ta ƙarshe wanda mutum yake sallata da dare wanda bayanta akwai sallah ta nafila raka'a biyu wanda mun yi a baya ko mun tattauna a baya game da abin da ya shafi rakawoyi guda biyu wanda ake bayan an yi wuturi wanda sun tabbata a cikin wato sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin sayo muslim wato hadithi na wato zurara wanda na na aisha radiyallahu anha ta faɗa na'am wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqnutu fi raka'atil wutr الشيخ محمد ناصر الدين الألباني Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance yana yin alƙunutu a cikin raka'a ta wuciri ahyanan wato ba wai kullum kullum yake yi ba kada mutum ya maida abun kullum kullum a waɗansu lokuta ne zai ɗauki lokaci mai tsawo bai ma yi ba a waɗansu lokuta ne shi yasa albani a ƙasa ya ce wa inna ma kulna ahyanan sani dai kaɗai mun ce a waɗansu lokuta ba mu ce ba ya kunutu fi ya kunutu fi raka'atil wuciri muka tsaya dan me li'anna sahabata alladhina rawawul wutira lam yadhkurul qunud fihi saboda sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda suka rawaito wutiri na ma'aiki alayhi salatu wassalam musa ambaci cewa madala yana yin alqunutu a ciki ba falau kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu da'iman da a ce ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana yin qunutul wutiri da kowane lokaci kowane wutiri idan sai yayi ta lanadaluhu jami'an anhu da dukkanin sahabbai na ma'aiki wanda suka rawaito mana wutirin ma'aiki to da sun rawaito mana cewa yana yin alkunuta a ciki gabaki ɗayansu na'am ba ne ce kwarai rawahu ubay ibn ka'ab wahdahu ubay ibn ka'ab Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi kadai ne ya rawaito cewa manzo Allah yana yin alkunuta fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan wannan sai nuni akan cewa hakika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin kunutul witri ne a waɗansu lokuta ba kowane lokaci ba shi yasa ya zamanto wanda ya rawaito ba wai dukkan sahabban da suka rawaito witri bane suka rawaito yin alkunuta a cikin witri din an gane fa fihi dalilun ala annahu ghairu wajibin wajibin wato wannan kuma a cikin sa akwai dalili akan cewa Uh, wato hakika alqunutu ta wujiri ba wajibi bace ba dole bace wa huwa madhhabu jumhuril ulama wato wannan ita ce mazhaba ta kunzumin malamai kaso mafi tsoka cikin malamai kashi kashi 90 cikin 100 a wannan mazhaba din suke kai na cewa yin alqunutu a cikin wutiri ba wajibi bane sawa'an wutiri na cikin ramadan ko na wajen ramadan gane kada mu ɗauka cewa kowace rana a cikin watan ramadana bayan an ɗago daga ruku'u na raka ta ƙarshe ta wuciri sai an yi wannan alkunutu ba wajibi ba ne gane wale ha za a tarafa al-muhaɗiƙun al wato saboda haka ne ma al-muhaɗiƙ wato muhaɗiƙi mai tabbatarwa wanda yake bin diddigi wajen tabbatar da magana wanda take ta gaskiya da kuma rushewa maganar da ba haka ba ibn al-humam a cikin littafin fathul qadir wato ya tabbatar cewa bi anna al-qawla bi wujubihi da'ifun la yanhadu alayhi dalil wato cewa yin alqunutu a cikin wutiri wannan magana ce wanda take mai rauni ba wani dalili wanda yake tagaza mata ba wani dalili wanda zai zaburar da wannan magana hal ya zamanto ta tsaya da kafafuwanta wa hada min insafihi wa adami ta'assubihi wato wannan yana daga cikin adalci nasa da kuma rashin ta'assubanci nashi ibn al-humam ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar al-imamu abu hanifa a mazhabar al-imamu abu hanifa wuturi wajibi ne ba wai sunna bane mai ƙarfi mun gane da kyau to albani ya ce wannan yana daga cikin insafi na ibn al-humam da kuma rashin ta'assubanci da kife na mazhaba fa inna hadha alladhi rajjahahu huwa ala khilafi madhhabi hakika wannan abin da ya rinjayar na cewa yin alkunutu a cikin wutiri ba wajibi bane kamar yadda wutiri din kansa ba wajibi bane ba dole bane wannan sabanin abin da yake sahihi sabanin abin da yake tabbatacce a cikin da madhabar Imam Abu Hanifa ne a madhabar Imam Abu Hanifa wutiri wajibi ne kamar yadda wato sun kafa hujja da da hadisi na na Kharija wanda yana cikin sahih sunan Abi Dawud إن الله أمدكم بصلاة وهو خي... وهي خير لكم من حمر النعم فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر wato wai raka'atun wahida ita ce wuce sannan kuma da hadithin wato ma'aiki alayhi salatu wasalam abu darda wanda mazala ya ce alwitru haqqun ala kulli muslim gane da kyau alwitru haqqun ala kulli muslim ga kuma hadithin aliyubun abi talib wanda dukkaninsu suna cikin sunan abi dawud to sai zamanto shi ibn al-humam anan ya tabbatar da cewa yin alkunutun ba wajibi bane kamar yadda kuma shi ma wutri din ba wajibi bane wa allama al-hasan ibn ali radiyallahu anhu an yaqula idha faraga min qira'atihi fil witr wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ji wato ya karantar da jikansa Hassan ɗan Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yadda da shi Mayaki ya karantar da shi an ya kula ya faɗi wannan addu'a din idza faraga min qira'ati fil witr idan ya gama karatunsa a witr ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك أوتومايك عليه الصلاة والسلام يا كرنتر دا جيكنس على حسن ابن علي بن أبي طالب wato game da wannan addu'a wanda ita ce kunutul witr Allah ya karantar da shi ya ce Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka tabbatar da ni akan shiriya cikin jama'ar da ka shiryar da su cikin bayinka wa afini fi man afait ya Allah ka bani lafiya ka kare ni daga dukkan matsaloli matsaloli na zahiri da matsaloli na baɗini matsaloli wanda suke ma'anawiyya da matsaloli wanda suke zahiriya akwai matsala wanda take ma'anawiyya an gane da kyau akwai kuma matsala wanda take ta bayyana ta fili wanda ido kan iya gani akwai kuma matsalar da ido baya iya ganin ta irin matsala ta aƙida ya zama to mutum ba shi da aƙida mai kyau kaga wannan matsala ce mai girma irin matsala ta abin da ya shafi ya zama to mutum yana da kai zuciya maras kyau zuciya khabitha zuciya mai datti zuciya mutum mai hassada mutum mai kyashi mutum mai gulma mutum mai san wato lalata ta afko a cikin yan uwan shi musulmai baya san alkhairi ya faru a cikin yan uwan shi musulmai da zai zama to zuciyar shi ta yi tsatsa ta yi duhu wanda za ga cewa abu ne wanda in ba bayyanawa ya yi ba aka gani a fili karara ba za a gano abin da ya kudurce a zuciyarsa ba an gane to idan Allah tabaraka wata'ala ya hada wa mutum biyu ya ba shi lafiya ta gangan jiki da ta kuma zuciya ya kare shi daga dukkan matsaloli na duniya da lahira ya gama mai komai shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da amminsa Abbas ya ce يا عباس يا عم رسول الله صل الله العافية فإنك إذا أوضيت العافية في الدنيا وأوضيتها في الآخرة فقد أفلحت wato inda har aka baka al'afiya aka kare ka daga matsaloli a duniya aka kare ka daga matsaloli a lahira ka rabota baka da matsalan komai mun gane wa tawallani fi man tawallait ya Allah ka jibinci lamarina cikin dangin bayinka waɗanda ka jibinci lamarinsu wanda waɗanda Allah ta'ala yake jibintar lamarinsu su ne waɗanda suke muminai muminai Allah ta'ala shi ne waliyuhu Allahu waliyun ladina amalu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at sannan kuma zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير wato lokacin da bawa ya zamanto Allah ta'ala ya jibinci lamarinsa sai ya zamanto duk wani abu da zai taba Allah ta'ala ya saka mai albarka ciki duk wani abu wanda za a yi na kunya to Allah ta'ala ba zai saka wannan bawan cikin shi ba za a yi abu mutane suna famar tana tunanin zai yi kunya to saboda Allah ya saka hannun shi cikin lamarin ba zai yi kunya ba shi sai dai a ga waɗansu masu kunya sun yi kunya amma shi dai kama wanda Allah ta'ala ya shiga lamarinsa ba zai yi kunyan nan ba wa barik li fi ma a'tait ya Allah ka sanya min albarka cikin dukkan abin da ka bani abin da ka bani na lafiya ka sanya min albarka cikin lafiyata wani za ga gashi da lafiyar amma kuma bai moru da lafiyar tashi ba wajen inda Allah ta'ala yake so Allah ya ba shi lafiya maimakon ya moru da ita wajen yi wa Allah ta'ala biyayya sai ya moru da ita wajen mubahat mubahat shine abubuwan da Allah ya halitta mutum wanda ba haramu bane to lokacin ku ba wai cikin mubahat kin ba kada yake iktisari har ba hata cikin muharramat yana fadawa ciki mun gane wa qini sharra ma qadait ya Allah ka kare ni daga dukkan sharrin abin da ka hukunta cewa zai faru da ni duk abin da ka hukunta wanda zai faru da ni kaddara ta ne to Allah ka kare ni daga sharrinsa abin da ka kaddara zai faru da ni na rashin kyau to idan ya faru da ni Allah ka arzuta ni da hakuri ta yadda idan mutum kaddara ta faɗo kan shi ɗayan biyu ne dama in ma ya zamanto mai hakuri in ma ya zamanto mai raki to lokacin da ya yi raki kaga wannan sharri ne a gare shi amma lokacin da ya ɗauki hakuri kan abin da Allah ta'ala ya kaddara zai faru da shi sai ya zamanto ya samu a'lar darajat magana ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan lahu hadithun suhayb ibn sinan ar-rumi wanda yana cikin sahih muslim sannan kuma gashi Allah ta'ala wato ya faɗa cikin alkur'ani ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba a guri uku ba a gurare da dama Allah ta'ala yana yaban waɗanda suke masu haƙuri Allah ce wa bashiris sabirin alladina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun wato kuma ga hadithin ummu salama wanda imamu muslim ya fitar da shi manzo Allah ce ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu a cikin wata riwaya kama amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlaf lahu khairan minha kashi kuma Allah ta'ala ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi wato sai zaman to lokacin da bawa Allah ta'ala ya kaddara wani abu zai faru da shi idan abin ya faru da shi to idan Allah ya kare shi daga sharrin wannan abin da ya kaddara zai faru da shi shine zai zai rukumi kaddara da hannu zai addu'ar da aka umarce shi da yi ta kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada mai girma kan wannan musiba da ta faru da shi kuma sai ya mayar mai da abin da yafi wannan alkhairi mun gane fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wato hakika Allah kai ne kake yin hukunci ga abin da kaga dama wala yuqda alayka ba a yin hukunci akan ka ba wanda ya isa ka yi hukunci ya tada ba wanda za ka yi hukunci don shi hukuncinka bai ji daɗinsa bai ce shi ga yadda yake so a yi ba wanda zai tada wallahu ya hukum lamu aqiba li hukumi Allah ta'ala shi ne yake yin hukunci ba wanda kuma ya isa ya ci dindiniyar Allah akan hukuncin da ya ce shi bai yadda hukuncin nan ba bai kamata a ce an bai haka na bai ɗaukar ƙara wajen wani gane wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa innahu haqiqa yadda lamarin yake la yadhillu man walait wato dukkan wanda ka jibinci lamarin shi baya kaskanta dukkan wanda Allah ta'ala ya shiga lamarin sa ba yanda za a yi ka ganshi ya kaskanta ya wulakanta ba zai yi ba wala ya'izzu man adaita sannan kuma dukkan wanda kai fara da shi wanda kake kyamar shi wanda ba naka bane to duk wani girma ba zai same shi ba ba zai zama to madaukaki ba wato duk wanda ka karkada hannunka cikin tafiyar shi ba zai zama to kowa ba sannan kuma duk wanda ka saka hannu cikin tafiyar shi shi zai zama to kowa ba zai kaskanta ba ba zai wulakanta ba kuma wanda haka ne duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga cikin lamarinsa ko ana ha maza ha mata wato sai wato Allah ta'ala ya kai shi inda Allah ya nufin ya kai shi ba wani wanda zai dan kwafe shi dan suwa na suwa na suwa ne ba sa yi da shi ba sa harka da shi ko alama ba zai kawo mai tangarɗa da cikas cikin tafiyarsa ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi wato a ce bayina ga baki ɗinsu wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ga baki ɗaya bayi ba wai na unguwarku ba ko na jiharku ko na ƙasarku ko na yankinku na duniya ga baki ɗaya inda a ce za su tattaru a kansu cutar da kai da wani abu to iya abin da za su cutar da kai za su cutar da kai ne abin da dama Allah ya kaddara wani abu zai cuce ka ba sa ƙara ko da misgala zarra akan haka sannan kuma wala yujtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka mun gane ga kuma hadisai kusan guda hudu cikin sayo muslim a cikin sunan abi dawud da hadithin ubay ibn ka'ab da hadithin hudhaifa ibn al-yaman da hadithin zaid ibn thabit da hadithin abdullah ibn mas'ud wanda dukkaninsu suna magana akan abin da ya shafi al-imanu bil qadar yin imani da kaddara tabarakta rabbana wa ta'alaita rabbana ya ubangijinmu tabarakta alkhairanka sun yawaita wa ta'alaita sannan kuma ka ɗaukaka la manja minka illa ilaika la manja ba wata matsaira minka daga azabarka illa ilaika face dai zuwa ga rahamarka ba wanda zai kubuta ya tsira daga azabarka face sai daga rangwamanka sai ya fake da rangwamanka amma duk wanda ya zama to bai fake da rangwamanka ba bai nemi ba rahamarka rahamarka ba ta lullube shi ba to ba zai tsira daga azabarka ba mun gane da kyau to wannan ita ce qunutul witri wanda ma'aikin alaihi salatu wassalam ya karantar da jikansa al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wanda tana cikin wato sunan Abi Dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna na'am at-tashahhudul akhir sai kuma tahiyya ta ƙarshe an gane ina ga sallah ta zo ƙarshe kenan dai a takaici wujubu tashahhudi wajabcin yin tahiya ta ƙarshe wato dole ne yin at-tashahhud kenan ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير wato sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance bayan ya cika raka'a ta hudu ya gama wato raka'a ta hudu yana zama saboda yin tahiya ta ƙarshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin umarni a cikin zaman tahiya na ƙarshe da irin abin da ya yi umarni da shi a zaman tahiya na farko wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal albani yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana aikatawa a cikin zaman tahiya na karshe irin abin da ya kasance yana aikatawa a cikin zaman tahiya na farko illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan wato sai dai cewa hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zama na attawarruk attawarruk shine mutum ya zauna akan duwaiwai dinsa na hagu mun gane shine ake ce da shi attawarruk idan ya zama to sallah tana da kai zama guda biyu to zaman na ƙarshe ana mai attawarruk shine mutum ya zauna akan duwaiwai dinsa na hagu kamar yadda hadisin Abu Humaid Sa'idi wanda yana cikin sayin bukhari ya tabbatar da haka shine haka kenan gane wannan shi ake ce da shi at-tawarruk nan qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna wa qa'ada ala maq'adati mun gane irin da yanda ake yawanci yanzu zamu ga cewa shine yawanci ake yi a masallaci yawanci eh mana sanar da ko na'am na'am mala shugaba eh to waɗansu gurin larura ce take sa waɗansu kuma la'alla ba su karanci abin ba ne to amma idan muka ɗauki malikiya ita malikiya duka ma baki ɗaya zama na sallah tawarruk ake mustahabbi ne a duka zaman sallah kai tawarruk zama tsakankanin sujadu guda biyu da zama na tahiya ta farko da zama na tahiya ta ƙarshe wannan duka ana yin tawarruk shi yasa duk mutumin da ya kwankwaɗi malikiya da kyau za a ga cewa ya saba da yin attawarru a kowane zama shi ake yi to muka ɗauki kuma mazhabar al-imamu abu hanifa annu'man ibn thabit shi kuma zaman zaman sallah ga baki ɗayan sa alif tirash ake alif tirash shine irin zaman tahiya na farko da ake to a cikin zaman sallah ga baki ɗaya zaman zama tsakankanin sujadu guda biyu ne zaman tahiya na farko ne zaman tahiya na biyu ne duka alif tirash za a yi to sai ya zama to yanzu kuma muna da mazhaba guda biyu shafi'iyya da hanafiya da da hanbaliya shafi'iyya da hanbaliya sun ittifaki akan cewa idan sallah mai raka'a hudu ce ko mai raka'a uku irin zaman guda ɗaya ne ba bambanci tsakankanin zaman shafi'iyya da zaman hanbaliya dukkaninsu sun tafi akan cewa tun daga zama na tsakankanin sujadu guda biyu har ya zuwa zama na tsakankanin sujadu guda biyu na raka'a ta ƙarshe ta sallah mutum zai aliftirashi idan ya dago kuma zai yi attawarruk to inda suke da sabani shine idan ya zamanto sallah funaiya ce wato asubahi juma'a sallar idi da sauransu wani irin zama za ka yi shin za ka yi attawarruk ne ko kuma za ka yi aliftirashi mun gane wani anan inda suka kai suka kawo suka samu sabani a tsakankaninsu shi yasa ko shi albani ya yi bayani a kai mun gane wajen abin da ya shafi wato a tawarruk din nan yufdi bi warikihi wato to idan muka muka tafi akan haka sai ya zama to madabar al-imamu shafi'i su sun wafaka wa al-imamu abu hanifa idan a sallar asubahi ce ba za ka bambance tsakankanin madabar al-imamu abu hanifa ba da shafi'i idan ka madabar al'imamu Ahmad za ka yi aliftirash ne a zamana wannan madabar imamu shafi shi kuma za ka yi a tawarruk man gane to amma gaskiya kamar yadda albani ya fada shi ne cewa a tawarruk ɗin nan sai a sallah mai raka hudu ake yinsa ko mai raka uku amma a mai raka a biyu ba shi da mahalli za a aliftirash ne man gane da kyau na'am shi ne cewa an matsuna iya kasubihi fasunnatu aliftirash mun ga gurin amma sallah wanda take mai raka'a biyu kamar sallar asubahi albani ya ce sunna shine mutum zai yi aliftirash ne kamar yadda ya gabata can safa da 136 kenan wa bi hadha tafsil qala al-imam ahmad wato da wannan tafsili ne al-imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa ya fada kama fi masail ibn hani'in anhu na'am wa yufdi bi warikihi al-yusra ila al-ard albani yace wato shine at-tawarruk shine mutun ya sadar da duwaiwaikin sa na hagun zuwa ƙasa ya taba ƙasa saboda al-iftirash shine zai dora duwaiwaikin sa na hagun akan kafarsa ta hagun mun gane amma at-tawarruk shine ifda'u al-wariki al-yusra ila al-ard wato sadar da duwaiwai na hagun zuwa ƙasa wa yi khuriju ƙadamaihi sannan kuma yana fitar da kafafuwansa min nahiyatin wahida daga ɓangare ɗaya dukkaninsu za su tsaya ɓangaren a ɓangaren damarsa mun gane wato yadda ake yin sa shine wannan ita ita ce dama ko wannan ita ce hagu to yadda zai shine dai haka mun ga ita a nan take diganta mun gane ku sai ya zama to kuma haka ya fitar da su duka a wannan bangaren yawwa mun gane to wannan shine at-tawarru wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhihi wa saqihi to yana sanya kafar shi ta hagu wanda ya fitar da ita yana sanya ta kalkashin wato cinyarsa da kuma kwabirinsa mun gane da kyau ƙalƙashin cinyarsa da kwabirinsa haka yake sanya ta in ta fito ɗin an gane ba zai hau kanta ba ko kaɗan wayan sibul yumna sannan kuma yana kafa kafar ta dama ita ta dama kafa ta yake ta tsaya wa rubba ma farashaha to so da dama ma kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yake shimfiɗa ta wani lokacin yana shimfiɗa ta to shi kuma wato shimfiɗa ta idan ya zama to mutum yana da larura ko kuma ba zai iya bayin haka nan da waɗansu hakan ɗin yana ba su wahala gani hakan ɗin yana ba su wahala to ya sai haka wannan shi ne alkitirash sai ya shimfiɗa ta mun gane da kyau to akwai kuma wanda suke yin haka haka saboda larura amma da yadda ya kamata shi ne a yi haka idan hakan ɗin ba zai yi ba saboda larura to sai a mata haka yawon na ahyanan a waɗansu lokuta wato wanda yana nuni akan cewa zaman da ma'aiki ya fiye yi shine yana yin yana kafa kafar ta dama wannan shine abin da ya cika yawan yi shi a waɗansu lokuta kuma yana ne yana shimfiɗa ta na'am wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance tafin hannunsa na hagun ya kasance yana ɗora shi akan gwiwarsa ta ƙafa ya ta hamalu alaiha kusan yana zamantowa ya bayar da ƙarfinsa a wannan ɓangaren mun gane lokacin da mutum zai yi zaman tahiya na ƙarshe kusan ƙarfin shi zai bada shi ɓangaren hagum ne mun gane da kyau yawwala lokacin da mutum ya hakan ɗin to zai zamanto kamar kusan nan zai ɗan baiwa ƙarfi mun gane yawa zai bai kusan ɗan nan ƙarfi sama da wannan ɓangaren sai ya zama to nan ba shi da aiki sosai kamar yadda nan zai ɗauki yaunin shi mun gane da kyau ko na'am wa sanna fihi salata wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wato yin salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wato a wannan zama kama sanna zalika fi tashahhudil awwali kamar yadda ya sunnanta hakan din a cikin zaman tahiya na farko wato kamar yadda ya sunnanta wato yin salati gare shi a cikin zaman tahiya na farko to haka a cikin zaman tahiya na ƙarshe ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sunnanta yin salati a gare shi وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم wato hakika ambaton sigogi waɗanda suka zo su cikin siffar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun gabata a baya sun shuɗe don haka sai ka koma can ka ga wato siyagus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda albani ya kawo har guda bakwai a wannan guri نعم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم sai kuma wajabcin yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallama rajulan yad'u fi salati wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum daga cikin sahabban shi yana yin addu'a a cikin sallah yana Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza amma lam yumajjidillaha ta'ala wato bai bude da girmama Allah tabaraka wa ta'ala ba kafin ya fara addu'a tashi bai bude ba da girmama Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bai yi salati ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallama ba faqala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ajila hadha ce kai ya ce wannan mutumin da gaugawa yake ya ya ci babu wannan ai ba haka ake addu'a ba saboda addu'a tana da kwai ladubba shi yasa idan mutum ya fika sanin ladubba na addu'a to sai ya fika haske sai ya zama to kai ka kwana kana addu'a amma shi kuma ya ɗauki ɗan lokaci kankane yana addu'a sai ya zama to ya san lokacin musajaba ɗin kai kuma tun karfe goma ka fara sai daga kai karfe biyu ka ce ta gurin kwanta wa huta karfe biyu shi ko yana barci ta yi sai karfe uku da rabi ma ya tashi bayan ka yi barci ras ya ga ka tafi sosai sai kuma ya tashi karfe uku zuwa asuba ya dauki awa ɗaya da rabi shi ke ne zai sallar asuba kai kuma asuba ɗin maraka da ya ce ka samu kaga ai ba za ka haɗa kanka da shi ba in aka maka magana ka ce ani da na kwana ina kiyamun leli ka haɗa kanka da ni kwana na ina sallah kana barci na zo ba ka san ba inda kanka yake lokacin da na zo na kwanta to ai ma baka san ba inda kanka yake lokacin da shi kuma ya tashi a lokacin da wannan shine lokacin da ya kamata a ce ka yaki abu lele mun gane zala ce kai wannan ɗan adam ɗin da gauga yake hulikal insanu min ajal ce gauga na taka ta yawa umma da ahu sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kirayo wannan sahabi nashi faɗaɗa lahu wa li sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa mushi da kuma wurin shi ma saboda ya karantar da su ga baki ɗaya ladabin addu'a manzo Allah ce da shi idza salla ahadukum idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi addu'a a cikin sallah ne ko a wajen sallah falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla ya fara yaban Allah subhanahu wa ta'ala azza ya buwa ya wajalla ya girmama idan ma bai san waɗansu kirari da zai yi wa Allah bai karanta fatiha saboda fatiha ita ce a azamu suratun fil mun gane da kyau wato ita ce surar da ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani to ya karanta ta saboda ta kunshi yabo ga Allah ta kunshi kirari ga Allah ta kunshi girmama Allah mun gane lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala zai ce hamadani abdi idan ya ce arrahmanir rahim Allah ta'ala zai ce asna alayya abdi idan ya ce maliki yawmiddin Allah ta'ala zai ce majjadani abdi a wani lokacin ya ce fawwada ilayya abdi to kaga ashe at-tahmid da as-sana din da at-tamjid din daga kayi su ga Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya karanta Fatiha to sai mutum ya fara karanta Fatiha والثنايا عليه يكراري ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan ya gama karanta Fatiha kafa ɗaya yayi kafa biyu kafa uku yayi gurgurdan da yanda ya samu yayi to sai kuma yayi salati ga maiki alaihi salatu wassalam sai salatu ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد mun gane ko ya dauki wata siga daga cikin sigojin da muka karanta a baya sai yi wa annabi salati da ita shine a cikin wata ruwa ce thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama salati thumma yad'u bima sha'a sannan kuma sai roƙi Allah ta'ala abin da yake so mun gane wato wannan kwad ne mutum ya rike shi da kowane lokaci in za ka yi addu'a ka fara da yaban Allah ta'ala bayan ka yi yaban Allah ka yi salati ga ma'aiki bayan ka kuma sai ka gaya wa Allah bukatun naka bayan ka gama bukatun naka to kar ka rufe ka rufe da salata annabi shi yasa shekul islam ibnu taymiya ya ce addu'a da ya zamanto farkonta salati ne tsakiyarta salati ne ta salati ne to tana daga cikin addu'ar da ake sawa garantin cewa ta samu shiga a wajen Allah saboda Allah ba zai amshi salati guda uku ba ya bar abin da yake tsakankanin su shi yasa mu kula da kyau salati ga ma'aiki yana da muhimmanci yana da muhimmanci lokacin da bawa zai yi wa ma'aiki salati ta dalilin wannan salati din kaga laifuffukan ka za a gafarta maka sannan kuma duk wata damuwarka ta duniya da ta lahira duka za a yi maka maganin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubay ibn Ka'ab kamar yadda yake cikin Jami'u Tirmidhi ce ya Rasulullahi usalli alayka fa kam aj'alu laka min salati qala ma shi'ta ce ya Rasulullahi ina yi maka salati cikin addu'a ta gurgurdan nawa ya kamata in yi maka salati ce yanda kake so yace ar-ruba yace zan kasa addu'a ta gida hudu kashi ɗaya zan yi maka salati yace yayi fa in zilta fa huwa khairu amma in ka kara yafi alheri ce to ya rasulullah zan kasa ta gida uku kashi ɗaya zan yi maka salati yace yayi idan ka kara kuma yafi alheri ce ya rasulullah zan raba gida biyu addu'a ta rabi in maka salati rabi in roki abin da nake so yace yayi in kai haka din ma amma dai ka kara yafi alheri ce ya rasulullah to duka ba zan yi maka salati yace idan tukufa amma ka wai gufar laka dhanbu in kai haka duk wata damuwar ka za a yi maka maganinta sannan kuma duk wani laifin ka za a gafarta maka shi kaga shi lokacin da bawa ya riki salati tohuwa zai zama tohuwa ba abin da zai kamo shi shi yasa da qur'ani da sunna yan uwa mu riko da su wallahi duk wanda karatun alqur'ani ya shagaltar da shi bai samu bai roki abin da yake bukata to Allah in ya tashi bashi bashi go kai ka kwana kana roƙo Allah sai ya bashi abin da kai bai baka ba wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yanal khaira ajri zakirin kammala wato duk wanda alqur'ani ya zamanto shine a harshen shi da kowane lokaci ka ganshi a tsaye a zaune a kwance kawai karatun qur'ani yake ya zama gardi sak ko a ce ma malam buna to ka sani yanal khaira ajri zakirin kammala ba sai ya ce Allah ina buƙatar a bani gida ba Allah ina buƙatar ka kare yadda kaza ba Allah ina buƙatar ka kare yadda kaza ba saboda shi ba shi da wannan lokacin da zai tsaya ma yi wannan addu'a din to karatun alqur'anin da yake tsagoro to Allah ta'ala sai rufa mishi asiri fiye da yadda ake tunani haka lokacin da mutum yake karatun sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yau maimaita qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da zai ta yana ta karanta maganganu na ma'aiki ko sai ya zama to damuwar shi da matsalolin shiga baki da Allah ya mishi maganin su wata matsalar ma bai ma santa ba amma Allah ta'ala zai mishi maganin ta wallahi yan uwa mu kama jiki waɗannan guda biyu mu yi riko da su idan ka yi riko da su duniya da lahira to da kai za a dama amma in ka ce za ka sake su sai ka kama wani bangaren kuma a duniyar ba a dama da kai ba kuma a lahira ɗin ba ka gani ana shi a nan ɗin ka zamanto mushahiduna a can ma kuma ka zamanto mushahiduna kun gane ba shuhada ba za ka zamanto da aka zama to mushahiduna nan cikin yan kallo a can din ma kuma gani za ka yi ana yi mun gane to amma yan kai riko da su ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatu ahlus sunnati ahlul hadith ashabun nabi wa wato sune ahlun nabi kaga ka hada guda biyu ka zama ahlul lahi ahlul nabi sai wannan ai kaga nurun ala nurin kenan to amma in maka ya sakaci sai ya zama to mu ba ahlul lahi ba mu ba ahlul ba ahlul hadith mu kama jiki yan uwa mu kama jiki kuma ba abin da yake da daɗi kamar su din inda za ka ɗauko wata jarida ka yi sati biyu kana karanta ta wala gajiya za ka yi da ita amma ƙur'ani sai ga cewa ka ɗauko shi yau ka karanta surar da ka haddace ta ta fi shekara goma da haddace amma yanzu in kana karanta sai ka dinga jin shauƙi sai ka dinga jin daɗi lokacin da kake karatu wanda ta fi shekara goma da haddace ta da kai amma yanzu inda za a zo a ce maka karatun da aka karantar da ko a boko resita su yadda aka muku tun can ta ɗaya da sauransu aka je kira italiya da italiya wadda kayan yara ne mun gane wallahi salatin ma'aiki yan uwa mu rike shi kar mu yi wasa da shi a addu'ar mu kar mu yi gaugawa mu tsaya mu yi wa ma'aiki salati in za ka yi addu'a ta minti goma yi wa annabi salati minti uku kawai ita ce sai ga wa Allah bukatun naka cikin minti biyar Allah ka rufe da minti biyu kuma sai zama to kayi salati minti biyar kayi addu'a minti biyar kuma ka bar wa Allah komai an gane da kyau na'am wa sami'a rajulan yusalli fa majjada Allah wa hamadahu wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum wato wannan hadisi ne na Fabala ibn Ubayd wanda yana cikin sunan Abi Dawud ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yana addu'a sai ya girmama Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi udu'u tujab wasal tuda ce roƙi da abin da kake so amsa maka da ka roƙi duk abin da kake so za a baka shi mun gane ka gaya wa Allah bukatunka za a amsa maka ka roƙi abin da kake so za a baka kaji malami inda ka haɗa guda biyu nan ka haɗa da yaban Allah da salati ga ma'aiki san kana da garanti in ka roƙi Allah to abin da ka roƙa Allah zai baka shi sai dai kuma kada ka yi gaugawa ka roƙi hakuri saboda komai lokaci gare shi eh ba a gaugawa gaugawa aikin shedan ce al'ajalatu min ash-shaytan to kada ka yi gaugawa kamar yadda manzo Allah ce yusajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam ara yastajibu ana amsawa kowanne ɗaya daga cikin ku matukar bai gaugawa ba ce Allah kai a dara ma dai nake amma dai kullum kawai gunda jiya da yau ce matsalolin kullum ƙara kunnawa kai suke ka ci gaba da addu'a din wa'annan nasara ma asabar kai hakuri din ka ci gaba da hakuri kai ta addu'a din in dai kana ta addu'a ko kana kwankwasawa man qara albaba walajja walija duk wanda ya kwankwasa kafa ya lalace ya kwankwan kwankwan aka rabu da shi ya buga kwankwankwankwan in barci ake ma sai an tashi wannan cikin gida ho ba wai zancen wai ka gaya Allah ba wannan in ka zo ka yi za a ci kai wannan mutumin kwawa gare shi bari dai a ji a ji kowa ne to barantana kuma kanana cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi a wajen shi akwai kaya da kowane lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana maraba da wanda zai rufe shi kaga sai dai in baka so na'am ina ga ya kamata mu kwana ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك